بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren 23 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1434 daidai da shida ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na 106 daga cikin jiran giyar karatutukan littafin sahihu muslim والنفر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج الله مدعوكين سلكي غافر تامش karatun da muka yi wataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu ana cikin kitabul iman wato wurin da al-Imam Muslim ya tattara hadisai da ke bayani dangane da imani darajojin masu imani nau'ukan imani da kuma bayani akan rassan imani sannan waɗanne abubuwa ne suke rusa imani sannan kuma har wa yau waɗanne abubuwa ne za ka aikata su a ce imaninka ya yi rauni muna ƙarƙashin babu bayani zilabi tahrimi qatlil insani nafsahu babin da ke bayani akan tsananin haramcin mutum ya kashe kanshi kana musulmi kana mumini ka kashe kanka ka aikata mummunan laifi wanda Allah madaukakin sarki ya haramta maka وأن من قتل نفسه بشيء أعذب به في النار sannan wannan babu zai bayyana mana cewa duk wanda ya kashe kanshi da wani abu a nan duniya to idan aka je lahira a wuta da wannan abin za a yi mishi azaba mun ji malam ya kawo mana hadisin sahabi Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam wanda duk ya kashe kanshi da wani karfe haka zai rike wannan karfe a nan duniya wato tun a lahira yana ainihin bugawa cikin shi wannan karfe a cikin wutar jahannama sannan annabi ya kara da cewa khalidan muhammadan fiha abada zai zauna a cikin wutar jahannama har abadan abidina yana cakawa kanshi wannan karfe a cikin wuta wa man shariba samman wanda ya sha guba poison ya sha ya kashe kanshi faqatala nafsahu fa huwa yatahassahu haka zai ta kwarkwadar wannan guba fi nari jahannama a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan zai dawwama a cikin ainihin wato ita wannan wuta ta jahannama yana kwankwadar guba har abada ومن تردى من جبل فقتل نفسه wanda ya hau tudu dutse ko wani mai tudu ya gangaro don ya kashe kanshi fa huwa yataradda fi nari jahannam haka zai ta gangarawa a cikin ainihin wutar jahannama yana ta tuntsira gudi gudi khalidan mukhalladan fiha abada zai dawwama a cikin wutar jahannama har abada mun karanta wannan hadisi wanda shine ainihin hadisin farko na babu wanda al-Imam Muslim ya ainihin kawo mun tattauna irin bayanai da manyan malamai suka yi sannan muka sake karanta ainihin riwaya ta biyu wadda Imam Muslim ya hada ta a jikin wannan wadda asalin riwayar Shu'ba ce muka sake karanta ainihin riwayar sahabi Abu Qilaba wadda Abu Qilaba shi kuma ya bayyana cewa malamin shi sabit ibn bahaq ya ba shi labarin cewa ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya da Allah madaukakin sarki ke cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara na fata an gani yace wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man halafa 'ala yaminin bi millatin ghayri al-islam kadiban fa huwa kama qala wanda biyo wata rantsuwa a bisa cewa shi yana kan wani addini ne ba na musulunci ba a halin ƙarya yake zinin ga Allah yake shikenan abin kamar yadda ya faɗa haka yake misali kai ka san ƙarya kake amma sai ka ce wallahi tallahi ni kirista ne amma ka san ƙarya ne fa shikenan annabi yace shikenan ka zama kirista daga ran ka ce wallahi tallahi kai ba yahude ne shikenan amma ka san ƙarya kake mutum ce shikenan abin ya zama kamar yadda ka faɗa ومن قتل نفسه نفسه بشيء عذب به يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسي wanda ya kashe kanshi da wani abu da wannan abin za a yi mishi azaba a ainihin wato ranar alkiyama sannan sai kuma ya ce wa laifa ala rajulin nazarin fi shay'in ma wamliku mutum ba zai iya bakance ko alƙawarin abin da bai mallaka ba misali ka ce iwani idan ka har ka haddace ihi biyar to zan baka motar nan sai ka nuna wata mota wadda ba taka ba bai halatta ba ko an fahimta jama'a to haka nan duk wani bakance da za ka yi a ƙarƙashin wani abu wanda ba naka ba ka ce na yi wa Allah alkawarin zan sadaukar da gidan nan idan har Allah maraukakin sarki ya warkar da ni daga rashin lafiyar da nake yi a halin gidan ba naka bane Daga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan ba kancan naka ainihin bai yi ba domin karanta ainihin wannan ruwaya ba mu tattauna ta bane sai lokaci ainihin ya kure mana amma kafin mu kai mu tattauna ta da nisa za mu ainihin karanta sauran ruwayoyi sai dai kuma ita wannan ruwaya wato hadisin sabitu dan bahak bukhari da muslim ne suka fitar da shi daga cikin malamai waɗanda ainihin suka fitar da wannan hadisin banda bukhari da muslim akwai al'imamu abu dawuda da nasa'i da tirmidhi dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam Ibn Majah fitar da wannan hadisi al-Imam Al-Humaydi da Darimi dukkanin su sun fitar da wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Awana da Abu Nu'aym dukkanin su sun fitar da wannan hadisi al-Imam At-Tabarani ma fitar da wannan hadisi haka al-Imam Al-Baghawi a cikin littafin shi Sharh Sunnah haka nan al-Imam Al-Baghawi dukkanin su al-Imam Al-Bayhaqi sun fitar da wannan hadisi waɗannan su ne matsaloli dangane da wannan hadisi waɗanda ainihin za mu fara tattaunawa bari mu ƙarasa karatun ɓangarorin ruwayoyin wannan hadisi sannan sai mu zo mu ainihin mu karanta sharhi insha Allah الإمام مسلم يتي حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على رجل نظر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة
Allah a jikin famasi din nan sannan toilet din nan duk akwai hita mala a a duba a duba bohol gida a duba tabbatar
imam muslim ya ce haddasani abu ghassan al-musma'i malami na mai suna abu ghassan al-musma'i ya ainihin karantar da ni hadisi cikakken suna wannan malami shine malik dan abdulwahid al-basri shi ku ainihin yake cewa haddasana mu'az mu'az ya karantar da mu hadisi to mu'az wannan mu'az sai shi muslim yace wa huwa ibn hisham wato shine mu'az dan hisham ad-dastawai mutumin kasar basra ne ko da yake ya ainihin zama a kasar yaman shi ko mu'az sai yake cewa qala haddathani abi mahaifina mai suna hisham dan abi abdullah ya karantar da mu hadisi ya karantar da ni hadisi an yahya ibn abi kasir daga al-imam yahya dan abi kasir qala yahya dan abi kasir yace haddathani abu qilaba abu qilaba ya ainihin wato bani hadisi an sabit ibn dhahak daga sabit dan dhahak an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace laysa ala rajulin nadarun fi ma la yamliku bai halatta mutum ya yi bakance ga abin da bai mallaka ba abin da baka mallake shi ba to karkai bakancen cewa na ɗora wa kaina zan yi sadaka da gona kaza idan Allah madaukakin sarki ya warkar da wani nawa da bai da lafiya tambayar ita ce gonar taka ce gonar ba taka bace to tunda gonar ba taka bace haramun ne kai irin wannan alƙawari ga Allah wala anil mu'min ka qatlihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tsine wa mu'mini kuma to kamar matsayin kisan shi ne daidai wa daidai suke da laifin da laifin kashe mu'mini da laifin tsine wa mu'mini duk ne a wurin Allah madaukakin sarki wa man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya wanda ya kashe kanshi da wani abu a nan duniya uzziba bihi yawm al-qiyama da wannan abin za a yi mishi azaba a ranar al-qiyama wa man yad'a da'wa wanda duniyoyi wani linto yo wata da'awa yo wata ƙarya ta wata dukiya cewa tashi ce kazibatan a hali ƙarya ike wannan dukiya ba tashi bace wata kaffara biha sai dai dan ya nuna yana da dukiya mai yawa kamar irin yau yadda zaka samu yan zamani ya je nuna wata katuwar mota ya ce kaga wannan motar to ta baban mu ce kaga wannan kamfanin namu ne kaga wadancan filaye duk namu ne a halin ƙarya yake yi kawai ya takassara biha dan ya nuna cewa shi yana da dukiya ko su suna da abin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yazidhu Allahu illa qilla babu abin da Allah zai kara mishi sai karanci daga wannan lokaci ya jawo kanshi jafa'i sai dukiyar shi ke ta raguwa sai ke ta raguwa saboda yayi da'awar dukiya ta ƙarya ko yayi rinkin wani abu wanda yake ba nashi ba wa man halafa ala wamini wanda biyo rantsuwa sabirin rantsuwa ta kekashewar ido rantsuwa ta kekashewar ido ta rashin kunya fajiratin ta zalunci to shi ma sai ka ɗauko wancan hukunci sai ka ce babu abin da Allah zai ƙara mishi sai talauci sai ƙarya sai tsiya mana mutum ya rantsuwa rantsuwan nan shi ya san abin da yake rantsuwa a kai ƙarya ne ya yi rantsuwa shi ya san cewa wannan rantsuwar yana yin ta ne ta rashin kunya ta cin amana to ba abin da wannan rantsuwa za ta ƙara mishi sai talauci da ƙaranci idan ya yi ta ne don ya nuna yana da abu da yawa to za ta ja mishi karancin wannan abu abin nan mutane ne al'amarin dukiya ne ko menene wannan ana nuna maka addinin musulunci ba addini ne na ƙarya ba addinin ba addini ne na rinto ba bayan ba ainihin malam ya kawo mana wannan hadisi wanda yake malamai sun yi tattaunawa masu ɗimbin yawa dangane da shi za mu zo kuma mu samu ainihin wannan tattaunawar insha Allah ta'ala sai sake cewa haddasana ishaq ibn ibrahim wa ishaq ibn mansur wa abd al-waris ibn abd samad kulluhum an abd samad ibn al-abd ibn abd al-haris an shu'ba an ayyuba an abi qilaba an thabit ibn al-dhahhak الأنصاري حول السند وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت بن الضحاك يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم هذا حديث سفيان وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة kun ji wannan ainihin riwayar wadda ta zo daga ainihin al'imam sauri amma asali riwayar muslim ya samu waɗannan riwayoyi ne ta hanyoyin malaman shi guda uku yace ishaq dan ibrahim al-hanbali ya karantar da mu hadisi wato ishaq dan rawiya kenan da ishaq dan mansur al-kausaj da kuma abdul waris dan abdus samad muslim yace kulluhum dukkanin waɗannan malamai nawa guda uku sun samo wannan hadisi ne gaba ɗayan su ainihin wato an abdus samad ibn abdul waris daga ainihin abdus samad dan abdul waris an shu'ba daga ainihin shu'ba to karka rude anan malami na uku daga cikin malaman imam muslim ku dubi sunan shi abdul waris dan abdus samad to dukkanin waɗannan malamai da ishaq dan ibrahim da ishaq dan mansur da abdul waris dan abdul samad kuma suka ce an abdul samad ibn abdul waris ku kiyaye ɗaya daga cikin malaman na imam muslim sunan shi abdul waris dan abdul samad shi kuma malamin shi sunan shi abdul samad dan abdul waris an yi at-taqdim wa ta'khir kenan almajirin sunan shi Abdul Waris dan Abdul Samad to malamin shi kuma akasi shine Abdul Samad dan Abdul Waris yace an shu'ba daga shu'ba an ayyuba daga ainihin ayyub as-sakhtiwani an abi qilaba daga abu qilaba an sabit ibn dhahak daga sabit dan dhahak al-ansari sai ma muslim ya tsaye da isnadin anan sai sa ha ay hawala sanad sai yace wa haddathana muhammad ibn rafi' an abdul razzaq an thawri an khalid ibn hazza an abi qilaba an sabit ibn dhahak qala qala النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت بن ضحاك الأنصاري صحابي ميتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاتي من خلف بملة سوى الإسلام wanda duk rantsuwa cewa shi yana kan wani addini ne ba na musulunci ba kaziban wannan rantsuwar ya yi ta ne ƙarya ce muta'ammidan kuma da gangan fahuwa kama kana shikenan ya zama abin da ya danganta kamar yadda ya faɗi idan ka ce wallahi tallahi kai da ma guje ne shikenan ya tabbata domin kaga idan kai dama da maguje ne to rantsuwar ka yanzu da bakin ka ba shine mai da kai ba amma kana musulmi kai ka san kai musulmi ne amma da nufin ƙarya da nufin shegantaka ko izgilanci wa addinin musulunci kawai sai ka ce kai fa kirista ne wallahi shikenan annabi ya ce ba ja ka zama kirista din kamar yadda ka faɗi wannan mummunan baki ne wanda mutanen zamani suka yi wa kansu haka ko ba bacin tarbiya sai mutum ya ce ni ba ku san ni kaza ba ne suka ya ce shi ba ku san shi shege ba ne shi fatsi nan ne ne zai kuma nuna muku shi ke ne tafa'uli ne kamar addu'a kake wa kanka ka zama in ba ba shi ba ne in kuma ma haka shi kenan ka zama wa man qatala nafsahu bi shay'in manzon Allah yace duk wanda ya kashe kanshi da wani abu azabahu Allah bihi fi nar jahannama Allah zai mishi azaba da wannan abun a cikin wutar jahannama sai muslim yace hadha hadithu sufyan wannan hadisi riwayar sufyan sufyan sauri kenan wa amma shu'ba yace amma shi ko shu'ba fa hadithu yadda hadisin shi yake anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam qala manzon Allah yace man halafa bi millati siwa al-islam kadiban wanda duk rantsuwa da wata hanya ta addini a halin ba musulunci ba kuma da nufin ƙarya wannan rantsuwar fa huwa kama qala to ya tabbata kamar yadda ya faɗi wa man zabaha nafsahu bi shay'in wanda duk ya yanka kanshi da wani abu zubiha bihi yawmal qiyama da wannan abin za a yanka shi a ainihin ranar alkiyama jama'a kun ji waɗannan tattaruwar hadisai waɗanda dama al-Imam Muslim ya tattara mana hadisan nan ne don ya nuna mana mummunan haɗari ne ga musulmi ya kashe kanshi mummunan haɗari ne musulmi ya daɗa wa kanshi ko ya harbi kanshi da bindiga ko kuma ya yanki kanshi da wuƙa ko ya sha wata guba ko ya hau wani tudu ya faɗo idan kai wa kanka haka haka Allah maɗaukakin sarki zai maka azaba a ranar alkiyama domin kai ka riga ka zaɓa wa kanka tun a nan duniya Allah madaukakin sarki kiyaye to tattaruwar waɗannan ainihin riwayoyi na hadisin Sabit dan Bahak sahabi sai malam yake cewa jumlatul khisam allati dhakaraha al-musannif rahimahullah ta'ala fi hadith Sabit ibn Bahak hadha thalathatu ashya abubuwa guda uku ne manya manya wannan hadisi yake dauke da su na farko dai man halafa ala yaminin bi millatin ghairi al-islam kadhiba duk wanda ya rantse da Allah da nufin ƙarya akan cewa shi Kirista ne ko da Yahudi ko da Maguje annabi ya ce shikenan abin ya zama kamar yadda ya faɗi haka kuma man qatala nafsahu bi shay'in azab azaba bihi yawm al-qiyamah wanda duk ya kashe kanshi da wani abu to da wannan abin za a mishi azaba a ranar al-qiyama sannan wa laysa ala rajulin nazarun fi shay'in la yamliku ya halatta mutum yayi bakance yayi alƙawarin ibada ga Allah da wata dukiya ko wani abu wanda bai mallaka ba misali ka ce in Allah maɗaukakin sarki ya ba ɗanka lafiya ko matarka ta warke daga cuta to za ka ɗibi kuɗin wani ka tafi aikin hajji to wannan ba kancan da kai aikin banza ne bai halatta ba to sa'annan sai kuma muka ji har wa yau a cikin ruwayoyi waɗanda muka karanta daga baya bayan nan sannan wa la'anul mu'min tattaqatihi tsine wa mu'mini to kamar kashe shi ne laifin duk matsayinsa ɗaya sai dai wanda ya kisan kan shi ba a yi mishi kisasi ba a rama amma wanda ya tsine wani to babu kisasi amma wajen girman zunubin fa to duk ɗaya ne bambanci kamar da zamu zo mu tattauna wasu sun yi istishkalin wannan riwaya suka ce yaushe za a ce tsinuwa ta yi daidai da kisan kai haka ce yaushe ko ba za a faɗi ba tunda har annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam kuma girman zunubi da kiyasi ake sani ko kuwa daga harshen shari'a daga harshen shari'a to wanda Allah ya wakilta fassara mana shari'a ya faɗi cewa matsayin kisan mumini ɗaya da tsine mumini matsayin tsine mumini ɗaya da kisan shi babu wata jayayya babu wani iskali babu wani rudani a cikin wannan hadisin za mu dawo mu tattauna ainihin wannan ainihin ruwayo insha Allah haka kuma wa man yadda'a da'awa kadhiba wanda ya wata ƙarya akan wata dukiya dan ya nuna cewa shi ne kuɗi ne shi ne kaza ne yana da kaza da kaza da kaza ya takassara biha dan ya nuna yawan dukiya da yawan abubuwan da ya mallaka lam yazidhu Allahu illa qilla babu abinda Allah zai kara mai sai fatara da talauci da tsiya da karewar al'amura yadda sai Allah ya tona mishi asiri an gane cewa ba wai wannan abin ma da yake faɗi ba abin da ke ƙasa da wannan ma bai mallaka ba saboda haka a daina rinton abin da ba naka ba abin duk da baka yi shi ba kakkai rinto ka zo ka ce a ba ku ga wani yana hawa mota ba ainihi na bashi ba ku ga wani ya je aikin hajji ba ainihi na kai shi ba ku ga wani ya sai gida ba ainihi na bashi kuɗin ba abin da Allah zai kara maka idan ƙarya kake so ne sai talauci sai fatara sai tsiya sai Allah ya tona asirinka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ina so ku dubi wannan hadisin ku hada shi da hadisan baya da muka karanta a karatutukan da sau gabata kurkusa din nan a nan za ka gane irin yadda annabi yake da adalci a cikin zancen shi sallallahu alaihi wasallam da annabi yake magana dangane da talaka kuma wanda bayi da shi yana da girman kai idan kai talaka ne baka da shi to kuma in kai girman kai ranar alkiyama Allah ba zai kalle ka ba Allah ba zai wanke ka daga zunubanka ba kuma zaka fuskanci azaba mai kuna to kaga a yanzu a hadisi yana cewa in kai talaka ne to in wani ya baka ka furta cewa shi ya baka kai furci da ni'ima kai furci da alheri kakka zama mai kufranul ashir mutum ya ɗibi dukiya baka kuma ka zo ka ce ƙarya ne mutum ya sai maka gida ka ce ƙarya ne mutum ya maka hanya kai wani arziki da izinin Allah ka ce ƙarya ne shine talaka mai girman kai to kai kuma da kake da wadata in baka yi ba karkace ka yi wannan shine adalci to in kuka dubi wannan zamanin ya cika da ire-iren waɗannan ƙarirai ko an fahimta jama'a ana jin wani ɗan talaka ya zama minista sai ka ji wani babban attajiri na anguwarsu ko kuma wani ainihin babban sarki na garin sai ka ji ya ce ai yaron mu ne nan muke biya mishi kuɗin makaranta nan kuwa ƙarya ne yaron gangan bola yake shiga yana yi yana tara kuɗi yana biyan kuɗin makarantar shi amma yanzu tun da ya zama minista yanzu tun da ya zama kaza sai babban mai kudin garin sai dauki ai bashi sarkin garin sai dauki ai bashi shikenan sai ce ai yaro na ne ba ma hannu na ya girma bahaushe ya ce nagari na kowa mugun kuma sai ne shi ko kuma sai uwan shi don ka lalace yanzu ko uban ka baya son ka sai dai uwan ka ita ce kai za ta ci gaba da registration da kai sannan na'am ina zuwa yace wa man halafa ala wa min sabrin ومن حلف على يمين صبر فاجرة wanda biyu rantsuwa ta bushewar ido da rashin kunya don ya ci amana to ba abin da haka zai kara mishi sai talauci a yau zaka ga mutum ya bi ya samu fili wanda ba nashi ba ya shirya takaddu na ƙarya ya zo ya haɗa kai da mutanen lands and survey mutanen ma'aikatar ƙasa da safayo a rubuta takarda sai a backdating dinta sai a sa an bashi filin ne tun 2000 yanzu a nan yana da'awar abin da ba nashi ba to in aka zo kuma har sai ya tsaya a kotu a rantsar da shi da Qur'ani cewa shi wani dan wani ya rantsa da Allah cewa wannan fili nashi ne ai ta jayayya akan wannan magana ana daga kara yana daukan lauyoyi yasa al'umman musulmi suna da buƙatar a rinka musu wa'azi ana karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa sai a samu the most peaceful community sune al'ummar musulmi al'ummar da suka fi kowa son zaman lafiya da lumana da kiyaye haƙoƙi su ne musulmi me yasa saboda ana gaya musu maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam shine taken karatun namu karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya yanzu kai ka ji a cikin hadisin nan idan ka kashe kanka ranar alkiyama za a yi maka azaba da abin da ka kashe kanka da shi to kanka kenan da kake ganin ka mallaki kanka amma Allah yake nuna maka a'a baka mallaka ba ina kuma ka kashe wani ka ji karka dauki dukiyar wani ka yi wa Allah alkawari cewa za ka bauta wa Allah da dukiyar wani Allah ya maka bukata ka ba ka ji karka dubi dukiyar wasu mutane ka je kai karya kana rubuto da ita ka duba yadda ake gyara tarbiyyarka ka duba yadda ake kokarin tsarkake bakinka daga ƙarya sannan kana musulmi kakka rantse da Allah cewa kai ba musulmi bane aka nuna maka hadarin haka shine zaka zama addinin da ka danganta kanka zuwa gare shi ka koma gare shi kenan saboda haka musulmi ku kiyaye Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji daga cikin mas'alolin wannan hadisi sai malam yake cewa al-mas'alatu rabi'a fi fawa'idihi to dangane da kuma fa'idojin da waɗannan riwayoyi na hadisi suke dauke da su منها بيان تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث ولنا على أمر da aka faɗi a cikin hadisin dukkan su haramun ne jama'a haramun ne kai rantsuwa da ƙarya akan cewa kai ba musulmi bane haramun ne haramun ne kai rantsuwa akan wata dukiya da ba taka ba don ka nuna jama'a kai kana da kaza haramun ne ka kashe kanka da wani abu malam yace wa annaha min al-kaba'ir allati tunafi kamal al-iman kuma aikata waɗannan laifuka na daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda ke kora cikakken imani وهو وجه المطابقة في إيرادها في أبواب الإيمان kun ji dalilin da ya sa Imam Muslim ya kawo hadisan a cikin wannan babi don a nuna cewa shin mutum da ya hakan din hakikatan ya kafirta din ko bai kafirta ba an kawo ni don a nuna cewa waɗannan abubuwan gaskiya nastoshi ne waɗanda suka zo su yi gargaɗi su ja kunne amma gaskiyar lamari ba sa hukunta cewa wani ya zama kafiri domin ka san sanannen abu ne ko da a kasashen nan namu sai a ce duk wanda ya kashe kanshi ya zama kafiri a'a baya zama kafiri mutlakan sai in ya halatta kisan kan amma ya kashe kanshi yana ganin kisan kan ba daidai bane to ba daidai bane amma ba za a ce ya zama kafiri ba kaji dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo don ya samu maka da kyakkyawar fahimtar waɗannan hadisan kamar yadda muka yi ta faɗi a baya waɗannan hadisan dama ka san su kana karanta su a Riyadus Salihin kana karanta su a cikin littafan wa'azuzi da sauransu amma matsalar idan baka bi fassarar malamai waɗanda yadda suka ruwaito hadisan haka suka ruwaito fassarar ba to sai ka koma kana ta kafirta musulmi saboda sun yi wasu ayyuka na zunubi na'am ba a shakka cewa zina haramun ce shan giya haram ne kisan kai haram ne cin dukiyar wani da barna haramun ne to amma ko za a kafirta musulmi saboda yayin haka ba za a kafirta musulmi ba to tsoron da ake maka shine ana tsoron kakka fassara hadisan ne da mummunar fahimta shi yasa ake ta kawo su nan ana ta kokarin fassara maka su da kyakkyawar fassara kamar yadda na faɗi na ƙara maimaitawa a baya yanzu ma na sake faɗi malaman farko yadda suka ruwaito hadisan nan haka suke ruwaito fassarorin ba suna ruwaito hadisan bane su fassara su yadda suke so kamar yadda zaka ji mutanen zamani a yanzu hadisan su din ne zai karanto amma ya tashi fassarawa sai kuma ya fassara wadda shi ya ga ta dace da shi wannan kuskure ne ومنها بيان الوعيد الشديد لمن حلف بملة سوى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرهما مطلقا وكذا تعليق الحلف بها وسيأتي حكم الكفارة فيها إن شاء الله تعالى وأن الحديث هنا نونة وحرام نسنن هرم تيكما أقوى أذابا وابدأ الله القول da duk wanda ya rantsuwa ya ce ya rantse da Allah shi da Yahudu ne ko ya rantse da Allah shi Kirista ne ko kuma ya faɗi wani addini kai tsaye an fahimta da kuma rataye wannan magana har da rantsuwa ya ce wallahi tallahi shi kirista ne wallahi tallahi shi da yahude ne to tun da mun ji cewa kyakkyawar fassara duk da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa huwa kama qala haka ne kamar yadda ya faɗi haka ne kamar yadda ya faɗi amma malamai kuma suka ce ba ana nufin ya kafirta bane ana nufin wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce irin ta Yahudawa da Nasarawa ana nufin cewa wannan gargadin da aka zo ake mishi cewa to ya zama kamar yadda ya faɗi an faɗi ne don a ja kunnen shi kai yayi haka jama'a kun fahimta to yanzu tunda mun ji cewa bai kafirta ba bai zama kirista din ba Allahumma sai in yayi nufin rudda ne shi kenan to ko zai kafara akan wannan rantsuwar ko ba zai ba malam yace za a zo a bayani akan haka insha Allah wa min ha tahrimu qatl al-insan nafsuhu wa ismuhu bidhalika sannan wannan bayani yana nuna ainihin waɗannan hadisai yana nuna haramcin mutum ya kashe kanshi da kuma kun ji irin zunubin da ke kan duk wanda ya kashe kanshi yanzu ire irin waɗannan hadisan su suka kamata a rinka tara mutane ana gaya musu yaushe mutum zai je saka bama bamai a jikin shi ya je fara kashe kanshi don ya kashe wani da sunan cewa wai wannan sunanta amaliya intihariya wai kunar bakin wake wai wannan amaliya istishhadiya wai aiki ne na shahada wannan haramun ne shi yasa an ku manta ba muka zo muku da littafin Dr. Al-Ambal wani babban professor ne a kasar Saudi Arabia yake cewa iqra masiraka qabla an tufajjir kafin ka buga bomb ka fasa kanka da kanka don ka kashe wasu ka zauna ka karanta ka ji matsayinka ka ji inda za ka tafi waɗannan hadisan ne kawo ba waɗansu hadisai ba ne waɗannan hadisan ne ka ji manzon Allah ya ce da kai duk wanda ya kashe kanshi a nan duniya makamin da ya kashe kanshi da shi shine za a je a yi ta mishi azaba to kafin ka buga bom ɗin ka ji matsayinka to me ya ja ƴaƴan musulmi suka aikata waɗannan ayyuka me ya ja waɗanda suke cewa kansu ahlus sunna suke aikata wannan ayyuka shine ba a samu malamai ne sun karantar da su waɗannan hadisai a bisa irin wannan fassarar ba haka aka yi ta karantar da mutane littafin rabu salihina da littafin bulugul mara da littattafan wa'azozi ana karanta musu hadisa amma ba a komawa ana duba waya magabata suka fassara waɗannan hadisa domin su magabata yadda suka ruwaito hadisan haka suka ruwaito fasara hadisan dan haka jama'a babu wata amaliya istishhadiyya lacca da muka yi wadda muka sanya mata kunar bakin wake mun yi wannan lacca ne don mu nuna maganganun da malamai suka yi akan rashin halaccin abu lacca har yanzu tana nan akan kwamfuta ta bayan shekara goma sha biyu a cikin ne muka kawo ruwayoyin hadisi sahihi daga cikin sunanin nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda biye wa wani fatawa sai fatawar ta zama son zuciya ce to zunubin fatawar yana kan wanda ya fatawar mun kawo waɗannan hadisan ne don me domin wasu suna cewa ai wani ne ba su fatawa akan haka ai wani ne to kaji annabi na cewa duk wanda ya maka fatawa sai fatawar ta zama ba daidai ba ce to zunubin fatawar yana kan shi saboda haka in dai hadisai ne to babu hadisi kwaya daya wanda zai halatta maka ka je ka kashe kanka don ka kashe wasu kiwa wannan idan kuma fatawa ce to ba daidai ba ce kuma ka ji annabin ka na cewa duk wanda ya maka fatawar da ta zama ba daidai ba zunubin yana kan shi to kenan fatawa tana da haɗari kwarai da gaske to musamman fatawa ta san zuciya Allah madaukakin sarki kiyaye wa min ha bayan mujanafati aljaza'i al-ukhrawi lil lil jinayati ad-dunyawiyya sannan wannan hadisi yana nuna irin yadda laifi na duniya irin yadda yake juyewa ya koma lahira me ka sha ka kashe kanka guba me ka buga wa kanka kashe kanka takobi ko bindiga ka harbi kanka ka mutu to irin wannan bindiga ko takobi ko guba irin ta ce za a dauka a kai lahira ai maka jaza'an wifaqa sakamako daidai da irin aikin da kai wa anna jinayatul insani ala nafsihi ka jinayatihi ala ghayrihi fil ismi sannan kamar yadda kake gani akwai hadari ka kashe wani ko to haka haka yake daidai wa daidai akwai hadari ka kashe kanka domin yadda ran na wani ba naka bane haka nan ranka kai ba ba naka bane duk ɗaya ne malam yake cewa لأن نفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء بل هي لله تعالى saboda ran naka ba naka bane aro ne Allah baka na Allah ne ran mallaka Allah ne la yajuzu an tu'amala illa bima shara'a Allah ta'ala an tu'amala bihi ba za ka yadda ka so da ranka ba jikinka ba za ka so ka yadda ka so da shi wasu yadda Allah ya so ku kiyaye jama'a yanzu ba ka da iko saboda hannunka ne maka ciwo kawai sai ka sa ka datsa hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wata rana wani mutum dan kakkari ya fito mishi ciwo ya fito mai a yatsa sai ya gaza hakuri sai ya sa wuka sai fere yatsan kawai ya cire yatsan sai jini ya ci gaba da zuba har ya mutu yana mutuwa sai Allah ya ce wuce wuta yace kayan min gaggawa da sai ka bari ka gaya zan yi da kai saboda haka gaɓoɓin ba naka bane don haka za ka ga aski sai yadda shari'a ta ce maka kai fatar jikinka sai yadda shari'a ta ce maka yankan kumba sai yadda shari'a ta ce maka to yadda ranka ba naka bane haka gangar jikin ba taka bace don haka fala juzu ilhaqi darar biha ya halatta ka cutar da kanka ba min at-tawji' ta hanyar jiwa kanka ciwo wa ta'tish ko kuma ka sanya kanka kishirwa ba kanka kace zaka azabtar da jikinka da kishirwa wa ghayru zalika min ilhaq al-adha da wasu nau'uka na cutarwa wa min huna yatabayyanu ghalatu kathirin min al-muta'abbidin alladhina yulzimuna anfusahum at-taqashshuf malam yace to daga nan ne zaka gane mummunan kuskure da da yawa daga cikin wasu masu ibada suke saboda suna lazimta wa kansu wahal da jikinsu mutum ya ce shi ba zai shafa mai ba don haka kaga jikin shi ya kakkandare kamar kabangare ya ce ba zai ci abinci mai gishiri ba me yasa wai saboda tsoron Allah wai yana son ya ɗanɗanu ya duniya idan ya zo sujuda ga zafin rana madadin ya ɗauko hular shi ya take ta da goshin shi ya sa wa sujuda a kanta ko ya jawo gefen rigar shi wai sai ya ɗoɗana goshin shi a kan kwalta ko kan wuri mai zafi wai sai ce saboda ibada ce bari ya azabtar da kanshi da nufin ne da nufin ibada malam wani ya ce wannan kuskure ne wa zuhudul kharij an hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma zuhudu mota ka tsantsan yake da duniya amma kuma sai ya wuce yadda manzon Allah ya tsara fa yas'adu ahaduhum ala ra'si shajaratin tahta ba'rin amiq sai daga dawan su yana so ya kwana zikiri ko yana son ya kwana karatun alqur'ani sai je ya samu kogi a bakin kogin akwai wata katuwar bishiya sai je sai ya hausa min bishiyar fa yadhkurullaha ta'ala tula laylihi sai ta zikiri wawara zalika a'wana lahu ala mujahadati nafsihi wai sai ga cewa yin haka shine zai fi taimakawa kanshi eh dan yayi zikirin dole dan me ku duba jama'a yanzu a ce kana tsaye haka akan bishiya kake tsaye kasan bishiyar kogi ne za ka yadda kai bacci to wai dole ka bar idan ka abu da kai ta zikiri Allah la ilaha illallah Allah haka dan me dan kasan in ka sake bacci ya kwashe ka to ka san ba za ka fito ka tafi malam yace wannan ainihin kuskure ne wawara zalika wasu rinka ganin haka wa tarban nauna an wai sai ga haka ne zai sa ba zai bacci ba li'annaha لاستشعارها انها اذا غفلت سقطت في ذلك البحر saboda zai rinka jin in ta sake yi wasa ko ya bacci ya kwashe shi zai subuto cikin kogi fa gharaqat fihi sayyid taqrubu anha annan khawfan min zalika saboda haka wannan firgicin sai ta kore mishi bacci wa hadha huwa aynul hulul alladhi warada an-nahyu anhu jama'a wannan shine asalin shishigi da wuce iyaka wanda shari'ar musulunci ta hada فقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد جماعة بركتي wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo cikin masallacin shi fara'a hablan mamdu'adan baina sariyatayn sai ya ga dirkoki guda biyu pillars guda biyu ga igiya an daura daga wannan zuwa wannan igiya tana lilo fa qala sai ce ma hadal habal wannan igiya ta mece ce fa qalu sai aka ce li zainab matar ka zainabu ita ce ta makalata tusalli take yin sallah fa idza fatarat idan ta gaji da yin sallah ta gaji da tsawa ta'allaqat bihi sai ta kama igiyar sai ta rike sai ta barin daga kafarta tana dan huta haka an fahimta fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yake korore ta li salli ahadukum nashatahu wanda duk zai sallah ya gurgudan nashadin shi fa idza fatara falyaqud da ya gaji ya zauna daga ku rinka fahimta jama'a baka azabtar da kanka a wajen ka bautawa Allah duk abin da kaga Allah ya farlanta maka na tsaiwa ya san zaka iya ne na yunwa da kishirwa ya san zaka iya ne duk abin da ya wuce ka'ida Allah ba zai shar'anta maka ba shi yasa kaga Allah ba ya shar'anta wa yara sai ka kai lokacin da zaka gane me kake waye mahallicinka jama'a kuna fahimtar wannan to wannan ita ce tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wal hasil a kashin gaskiya dai anna ilhaq ad-darar bin nafs jahlun azim ka cutar da jikinka da nufin wai bautawa Allah to wannan jahilci ne babba dakhala ala jahalati al-ubbad wannan ya shigo wa jahilai wadanda ke so su bautawa Allah fa adkhala alaihim fasadan ariba dan haka wannan irin mummunan tunanin sai ya shigo musu da barna mai yawa wa min aghrab ma yura wa yusma to abin da yake ban mamaki daga irin waɗannan abubuwan da ake gani kuma ake jin labarin su anna misal hada yuktabu fi kutubir raqa'iq sai kaga wai ana rubuta ire-iren waɗannan abubuwan a cikin littattafai na wa'azozi da littattafan zuhudu ka annahu min al-manaqib allati yuftakharu biha kai ka ce waɗannan abubuwa wai darajoji ne da ake alfahari da su an gane wannan jama'a littafin sha'ara littafin sha'ara tabaqatul kubra ta sha'ara wannan littafin na daga cikin littattafan da suka fitar ta rufe da irin waɗannan abubuwa waɗanda su ne suka haifar da da irin wannan rudanin mafi yawanci a cikin duniyar musulunci a tabaqatul kubra ba da mamun sha'ara ita yake shara zuwa kun fahimta jama'a wannan littafi na al-Imam Sha'rani Abdul Wahhab Sha'rani ya sanya wa littafin Tabaqatul Kubra anan ne zaka ga yana ba da labaran ire-iren waɗannan munanan ayyuka da nufin cewa wai waɗanda ke aikata su to mutane ne masu matuƙa wajen zuhuda da ainihin tsoron Allah malam yace wannan shi yafi komai ban mamaki wa yu'azzazu biha sai kaga ana girmama mutum ana kambama shi da su likauniha mujahadatan lin nafsi allati amara shar'u biha wai saboda yin haka to jihadi ne mutum yake da kanshi wanda Allah ya umarni da shi ma annaha min al mafali tare da cewa waɗannan wallahi zubar da kai ne zubewar mutunci ce allati hiya min amali shaytan aikin shaytan ne da'a ilaiha ha'ula'il jahala shedan ya kira waɗannan jahilai fa ata'uhu shikenan sai suka yi mai ba'a wattaba'uhu sai suke bin shi fala haula wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim illa billahi al-aziz al-hakim malai ce babu karfi babu dabara sai da Allah wanda yake buwaye kuma gani kun ji karshen tattaunawar wannan matsalar kenan annabi ya ga wani mutum yana ta zufa yana jawaba raƙumi zai tafi aikin hajji yace kai wannan fahimci a inna habadna zan je in yanka ne a wurin aikin hajji in yi sadaka mun ga Allah yake irkabha yace inna habadna ya manzo Allah ai ta sadaka ce shine katta wahala gwamma wahala duk ta kariya to zan Allah yake irkabha hau yace inna habadna ya manzo Allah ai ta sadaka ce na hau kuma ta manzo Allah yake irkabha hau haka manzon Allah yayi ta gwagwagwa da mutane akan yi saitin su haka yanzu zaka ga mutane sun ɗiban wa kansu wani abu na azabtar da kai da nufin cewa ibada ce wallahi alazimi shedan ne ya bullo musu ta wannan fagen annabi ya fito sai ga wani a rana a tsaye annabi ya ce man haza wancan fa aka ce abu isra'il baban isra'ila ne yaya waka ce nazara bi nafsihi an yasuma wa yaquma fi shamsi yaya alƙawari ne da Allah zai ainihin wato a ba ita wace ba yaya alƙawari da Allah ne zai ainihin wato ya azumi yau kun ji alƙawari na ɗaya da yi sannan zai wuni a tsaye ba ita wace zai wuni a tsaye kuna ji kuma a rana
rana tana haka kawai zai tsaya a tsakiyar rana misalin ana yana da kimanin ne misalin kuma su ne ai suna ba ta suna ta ce suna matsayi ta ta ce wannan
ya yi alkawari yau zai wuni azumi kuma ya wuni a tsaye kuma a tsayen a rana manzo Allah ya ce ku ce ya shigo inuwa ya zauna amma azumin ya ci gaba azumin ibada ce ya ci gaba amma ka wuni a tsaye a rana kana azumi to duk ire-iren wannan guluwin ko sahabbai sun ta kokarin yi annabi yana hana su Amr ibn al-As matashi ne mai karfin imani da karfin hadda ta alkur'ani ya kallafa wa kanshi da abubuwan da zai rinka yi na karatun alkur'ani kullum manzo Allah ya ce mishi kai a hankali ɗibi kaza yace a a manzo Allah ina da karfi ina da nishadi ni saurayi ne manzo Allah yace mm ka ɗibi kaza me yiwa kai tsawon rai nan gaba kuma ka zo ka kasa to haka Abdullahi dan Amr yace na tsananta manzon Allah ya ja na ja yace sai sakan muni sai ya dawo ya tsufa sai dawo yana cewa wayo Allah na shiga uku mun rabu da manzon Allah cewa duk kwana uku zai rinka sauke alqur'ani duk kwana uku yace to yanzu na tsufa ba zan iya ba don haka kullum da rana sai ya zo sai ya yi ta karatu ya yi ta karatu saboda wurin da zai karanta da daddare ya yi mishi laushin karatu ga shi ya tsufa ga mata ga 'ya'ya ga jikoki ga jiki ga kaza haka yanzu da kake saurayi ka rinka moderation a wajen ibada kar ka ɗibar wa kanka abin da ba za ka iya ba yanzu kana jin ƙarfi da lafiya da haka duk an da ka je wa'azi za su nemi cewa ka sanya musu karatu nan ka sa musu bulugul maram can ka sa musu fiqh sira can ka sanya musu riyadus salihina duk zaka iya zuwa bayan shekara goma fa yanzu kana da mata yanzu kana da 'ya'ya yanzu rigingimin duniya idan ka ya fara rauni gabobinka yanzu ba su da karfi irin da sai ka ji kuma ba za ka iya ba to wani sai ce to na kasa ba sai bari ba a a ka saba wa sunna kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aiki na alheri shine wanda aka dimance shi wa in qalla komai karancin shi to ka dimance to kullum in za ka ɗibi abu sai ka dubi za ka iya dimanta yi amma in ka lura yanzu matasa galibi sun zama 'yan fauda yau ya fara kaza gobe ya bari jibi ya fara gata ya bari me yasa saboda bai tsaya ya nazarin waɗannan abubuwan ba dan haka ku kiyaye jama'a shi yasa yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace qilu fa inna shayatin la taqil wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abu Nu'aym ya rawaito shi a cikin littafin shi At-Tibb an-Nabawi annabi yace ku rinka yin bacci da rana shugabanni ne ba sa yin bacci da rana na daga cikin fa'idojin bacci da rana shine zai taimaka maka in dare yayi ka samu nishadi wajen bautawa Allah sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sallah ta dare wadda tafi kowace alheri ita ce irin sallah annabi Dawuda wacce ce irin sallah annabi Dawuda annabi Dawuda da yayi sallar isha sai kwanta bacci idan ɗaya bisa uku na dare yayi sai ya tashi shine kamar karfe goma na dare sai yayi ibada zuwa tsakar dare kamar zuwa sha biyu na dare sai kuma ya kwanta sai kuma ya sake ainihin tashi a biyu bisa uku na dare shine kamar karfe biyu na dare sai tashi sai ya salloli idan yi salloli ya salloli kamar awa ɗaya zuwa karfe uku sai ya sake ainihin kwanciya in yi baccin awa ɗaya kuma sai ya sake tashi kamar karfe hudu sai kuma ya tashi sai ya ta ibada har zuwa ainihin lokacin sallah asuba in ka duba ya yi bacci ko bai ba ya yi ibada ko bai ba ya yi to amma wacce fa'ida ce ka kwana sallah amma ba za ka tashi da sallah asuba ba sai karfe tara na safe ba kwa kallon yan tahajjud ne su zo su sa katuwar lasifika tsakar dare su hana mutane bacci wanda wannan haramun ne duk masu sallar tahajjud din nan kusa ne haramun ne ka sa lasifika a tsakiyar anguwa da daddare ka hana mutane bacci domin ba lasifika ba murya ce sai na Umar yake dagawa a masallaci manzo Allah yace me yasa kake yace ina son ya tada masu bacci ne manzo Allah yace ina ruwanka da su dole kowa ya bar bacci ya dawo ibada dole ina ma'anar da Allah yace eh abin nan waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa da daddare a huta a shakata a yi bacci ka ce dole sai kowa ya ibada jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka ku kiyaye sai ku je ku kwana sallar tahajjud amma sai ka gaggari wawaye ba a yi sallar asuba da shi ba in kuma an yi sallar asuban da shi ba ka bar cikin kasala to sannan da rana kuma gaba ɗaya ba zai iya aikin komai ba ko ina aka tawa sai ka biya lankwami ko kuma ya biya ba je mun yi tahajjud wallahi ko kai yau ma dai zan koma amma a zuciyar shi fa wallahi yana jin zafin tahajjud ne ya san ya sha wahala to ku kiyaye jama'a in ban dare ka yi raka'a ɗaya ka koma kai bacci in ka ji ba za ka iya ba dan haka jama'a ku tsare wannan wannan haman on nazar fi ma la yamliku al-insan sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa bai halatta mutum yayi bakancan abin da bai mallaka ba mana yace wa hal yajibu alayhi fihi kafaratu yamin fa qala al-jumhur la wa awjabaha alayhi ahmad wa sayati tahqiqu dhalika fi mawdi'ihi insha Allah mutum ne rantsuwa da cewa wallahi idan Allah ya warkar da ni daga cuta kaza to zan je in yi sadaka da duk abincin da ke hotel kaza yana da kuɗi da zai siya ba da kuɗi to nashi ne ba nashi bane to ba shi auren tsuwa to yanzu sai ya ga cewa wannan abin eh ba zai yiwu ba to akwai kafara ko babu kafara mafi yankin malamai sun ce akwai kafara Imam Ahmad ko yana cewa babu kafara wanda yace za mu dawo mu tattauna wannan mas'ala insha Allah ita ma akwai gaba gaba nan kadan wa min ha tahrimu la'anil mu'min wa anna ismuhu ka ismi qatlihi wannan hadisi yana nuna haramun ne tsini wa mu'mini da kuma bayani akan cewa tsini wa mu'mini to kamar kisan kan mu'mini ne dade ne ku kiyaye jama'a girman zunubin dade ne wannan ha tahrimu da'awa ma laysa lahu min huquqin nas duk abin da ba naka ba kakkai rinto linton nan ko da ba ka je ka buga takarda ka ce naka ba ko ba irin abin da baka ga gayu suna yi gayu sai ya je sai ya shiga wata anguwa ta masu kuɗi an gina wani sabon gida an yi fenti sai ka ga ya je ya tsaya a kofar gidan sai ya wani haka sai ce a ɗauke shi hoto sai sake yin haka a ɗauke shi hoto sai je buɗe kofar gidan sai ya yi haka gayu kaiwa ne ba gidansu bane ba mai gidan ma bai san da shi ba sai zai lambata ba kowa ba kowa sai dan shi ta cikin barata haka sai ce yawa da sai ke a baje shi sai tattara hotunan sai je sai sa a cikin notebook to ya je aji shikenan wata yarinya da Allah ba ta aran notebook din ta shikenan ana buɗewa a illa wannan fa yace ai wannan gidajen hayan mu ne ma wannan yan kadan ne ma ƙarya ne nan gobe zai kwana a cikin wani ɗakin ƙasa ne mai kamar kabari an fahimci wannan da kyau jama'a haramun ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai halatta ba faman fa'ala zalika liyakfura bi zalika ma lahu aqabahu Allah ta'ala bi naqidihi bi naqid qasdihi duk mutumin da ya haka ko to Allah zai azabtar da shi ta hanyar tun anan duniya ya talauta shi ya tsiyata shi fayutlifu Allahu ma lahu Allah ya lalata dukiyar shi wa yuqallilhu Allah mai da dukiyar shi ɗan kaɗan yana nan gobe sai ta ganshi a gaban shagon baban shi inda suke gyaran takalmi sai ka ce a ba kai kace kuna da manyan gidaje a GRA ba kuma na ga kana gyaran takalmi sai sun koyar da kai ce ke asiri ya to to gobe aka dawo aji sai mai da abin fada saboda ne ba zai ta tona mishi asiri ba amma asiri ya riga to ومن هات حريم الحلف على يمين صبر فاجرة وهي التي فيها الإلزام عند الحاكم كما سيأتي بيانه قريبا فمن فعل ذلك لقي الله تعالى وهو عليه غضبان كما في حديث آخر والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمعاد إذا كنا متن يعينه رنسوا تكريا ka je wurin alƙali ko wurin mai gari ka yi rantsuwa cewa gida kaza naka ne wallahi tallahi ko fili kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ranar da zaka haɗu da Allah zaka haɗu da Allah Allah yana cike da fushi da kai Allah madaukakin sarki ya kiyaye musamman sai malai yace al-mas'alatu khamisa mas'ala ta biyar fil bahth al-muta'alliq bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama man halafa ala yamini ya tattauna wannan mas'ala mutumin da ya rantsuwa akan ainihin wato addini kaza a halin shi ba ainihin mabiyin addinin bane kuma ƙarya ce yayi to shi kenan a shirin sai malai yake cewa qala fil fati wa qala ba'd ash-shafi'i zahir al-hadith annahu yuhkamu alayhi bil kufr idha kana kadhiban wa at-tahqiq at-tafdil fa in i'taqada ta'zima ma dhukira kafara abin da yasa ba a kafirta mutumin da ya rantsuwa yace shi ba yahudo bane ko kirista sai an tsaya an bincike shi kai wane eh ka kudurce girmama wannan addinin ne hakika kake gidan ganka kanka gare shi kana ganin addinin Christianity babban addini ne mai daraja ne haka ke rantsuwa cewa wallahi kai Kirista ne idan yace eh to wannan ya zama kafiri wa in qasada haqiqatu ta'liq fayunzar fa in kana arada an yakuna muttasifan bidhalika kafar in ka sake bincikar shi kai wani eh to wai kana nufin ka zama Kirista ne cewa kana girma addinin Kiristanci cewa shi dai kawai yana sha'awa a ce shi kirista ne sai a ce a ka zama kafiri akwai irin su fa wallahi alazim jama'a taro aka je da wasu manya manyan gwamnoni da sarakuna sai kawai sai wani ya tashi gwamna ne kawai sai abin shi ya faɗi kawai sai ce Jesus Christ sai ce a menene ya ce ai style ne kawai wannan style ne ba na akwai style ne Allah madaukakin sauke kiyaye wa in arada al-bu'd an zalika lam yakfur an fahimta jama'a idan kuwa ya faɗi haka ne yana nufin dan ya ƙara nisantar ma addini yana son ya kyamatar da abin ne ma'ana kamar yana izgilanci ne da cewa wallahi tallahi ni kirista ne kamar yana izgilantar da abin ne haka ce to ba zai kafirta ba lakin hal yahrumu alaihi wa sai dai haramun ne aw yukrahu tanzihan afani huwa al-mashhur wasu malamai suka ce haramun ne wasu kuma suka ce makaruhi ne malam yace maganar da tafi shahara ita ce cewa makaruhi ne amma shahara magana tafi amma ba ba ba ba daidai bace haramun ne ko da bai kafirta ba amma haramun ne haramun ne kana musulmi kace kai kirista ne sai kamar yadda Allah yake illa an tattaqu minhum tuqa ana wani rikici ne ka taho sai kafirai suka tare ka sai zama suka ce kai wanne iri ne sai ka ce a ai ni mabiyi ne aka ce a ai ni dan wanku ne ni kirista ne ka faɗa haka ne saboda tsoron kasu kashe ka ko kasu koda ka ko kasu maka wani abu anan Allah ya baka uzuri babu laifi amma kuma da zaka kafe akan addinin ka a kashe ka to da wannan ya fi daraja ka tabbata kashe ka da su zaka ce kai musulmi ne ce musulmi ya to ku kashe ka ce absai ne kai musulmi ne wannan shi zai fi maka abin da suke kenan a garin riyal gashi can idan ka baro ainihin jos zaka to abuja ta cikin garin ake ratsowa da an tada hayaniya zai su fito sai su sa gate haka sai kashe mana mutum talatin da tara sun tawo daga bauchi so kama su nan take sai kashe su to wani lokacin saboda waɗannan kiristocin ma wulaƙantattun kiristoci ne da hatta addinin nasu ba sa mutuntawa wani ta zai ce shi kiristan ne amma sai su kashe shi haka suke a gwanin gora to haka suke mora mai irin abubuwan to sai ka gwada addinin mu kuma da ya ce in ka zo baka kashe kafiri ka tabbatar kafiri ne za ka kashe shi amma sai ce la ilaha illallah aka ce in ka kashe shi ka shiga uku ranar aljiyama ka kaɗe daga nan za ka gane cewa lallai addinin mu is a complete reference is a complete package in its entirety addini ne wanda yake gaba ɗayan abin duk da ake nema akwai shi a cikin addini komai sai da addini ya magana akai sannan almas'alatu sadisa almas'alatu sadisa fi ikhtilaf ahli al-ilm fi hukm al-kafara liman halafa bi millatin ghayr al-islam aw nahwi dhalika to sai magana dangane da mutumin da ya rantsuwa cewa shi kirista ne a halin shi ba kirista bane kuma ƙarya yake yi to mun ji fassarar da malamai suka yi to a bisa fassarar da ke tabbatar da cewa bai kafirta ba saboda yayi ne saboda wani sakarci da rashin sanin muhimmancin kai to ko zai yi kafara ko ba zai ba shine babban malami al-Imam Ibn al-Munzir ba abinda malami ya dauko daga gare shi yace qala al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala ikhtalafa fi man qala akfuru billah wa nahu zalika in fa'altu thumma fa'ala mutum ne yace wallahi jama'a in ne kaza to na zama kafiri kuma sai je aikata abu فقال ابن عباس وابو هريره وعطاء وقتاده وجمهور فقهاء الامصار لا كفاره عليه ولا يكون كافرا الا ان اضمر ذلك بقلبه manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai su ibnu abbas da abu huraira da ata'u da qatada da mafi yawancin malamai irin su malik da ahmad da shafi'i suka ce bai kafirta ba kuma babu kafara akan shi sai dai in ya ɓoye kafirci a rai kun san mutum yakan yi haka ya ce wallahi idan na kama ka kana kaza to in ban yi maka kaza ba wallahi ku ce ni kafiri ne kuma sai ya kama wannan yana aikata abin kuma ya ki aikatar da abin da ya ce to yanzu ka ga rantsuwa kenan shi kafiri ne haka ce ba zai kafirta ba sai dai in ya ɓoye kafircin ne a ranshi amma ba da gaske ne ya kafirta bai kafirta ba amma wannan haramun ne to shin ko wannan rantsuwar akwai kafara kun ji wasu malamai suka ce babu kafara wa qala al-auza'i amma al-imam al-auza'i wa thawri wal hanafiyya wa ahmad wa ishaq suka ce huwa yaminu wannan rantsuwa ce wa alaihi kafara dan haka sai ya kafara qala ibn al-munzir al-imam abubakar ibn al-munzir yace al-awwal asah magana farko ita ce daidai cewa babu kafara da kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah yace man halafa billati wal uzza falyaqul la ilaha illa Allah wa lam yadhkur kafara manzon Allah yace duk wanda ya rantse da lata da uzza yace ya rantse da lata da uzza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai yace la ilaha illa Allah annabi bai faɗi kafara ba a to me ce alaƙar wannan rantsuwar da waccan da ake magana duk irin su a babin hukunci domin mutumin da ya rantsa da lata da uzza to rantsuwa da lata da uzza kafirci ne amma kafin sai aka ce faɗi la ilaha illallah kawai amma ba a ce zai kafara ba to haka al-imamu ibn qudama shi ma ya tabbatar da wannan magana karshe dai shine malam ya tabbatar da cewa lalle wannan magana ainihin wato ita ce daidai min tasrihi alqawl bi adam wujub alkafara ala man halafa bi millatin siwa alislam aw huwa yahudi aw nasrani aw nahu zalika thumma hanafa huwa alarjah indi liwuduh hujjatuhu wa in liwuduh hujjatihi wa inna man wajib alayhi at-tawba wal istighfar mutumin duk da ya rantsuwa jama'a irin wannan cewa shi yahudi ne ko kirista ne ko kuma ya rantsuwa da cewa wallahi in bai aikata kaza ba to shi kafiri ne to daga baya in ya gane kuskuren shi sai istighfar ya tuba ya koma ga Allah amma babu kafara a kai shi Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan shine ainihin karshen ainihin sharhin waɗannan hadisai waɗanda duk mun karanta su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka babu na'am na'am na'am da dama mutum ya kan yi wa irin wannan kuma kai ka shigo wani babi ne da ɗazu na fara ishara zuwa gare shi wato a duk lokacin da kake wa kanka irin wannan abin ko kamar ka ne wa kanka baki ne ko kun fahimta jama'a kamar misali yanzu mashin ne kake da shi kullum sai yana baka matsala sai ka ce kai wannan akwai shegen babur kai akwai dan banzan babur to kana tsine babur din ne ka nemi shi bala'i baki ne to haka lokacin da zaka zo kana cewa in kaza to kai wallahi kafiri ne kai wallahi dan iska ne kai wallahi kaza ne to baki kake wa kanka ina jin abin da kake tambaya kenan Allah ya kyauta na'am na'am na'am eh duk ɗaya ne ai ba wani kunya runto ne kawai yana cewa to yanzu ga wata fatawa kuma ita su wannan yan mata ne wani ya ganta yana so to sai ya dube ta kyakkyawa to yanzu in ta nuna wani gidan ƙasa mai rusasshen zaure to sai a ga ita tana ganin bata dace a ce irin ta a gidan aka haife ta ba daga gidan ta fito to sai ta nuna wani ɓan tasheshen gida sai ta ce nan ne gidansu ruwa wannan fa duk ɗaya ne akwai mutanen da na san a garin har rufawa ƴaƴan asiri suke yi sai ka ga yarinya san ɓalewa kamar balarabiya ko indiya to amma kuma talaka ne suka haife ta to ita kuma tana kunya ta ce ga gidansu na a ce wannan gidan bai danni katanga ta zubi haka to sai ta dubi wani katin gida sai ta ce nan ne gidansu shikenan sai ta shiga gidan da shigar da kai a gabatar da kai wurin wasu iyaye daban har a kai ga aure wai sai su rufa mata asiri a halin da gidansu nan sai dai a kai ka ka shiga gidansu na gaskiya a matsayin ka shiga gida ko ce wannan kanin babanta ne ba daidai ba ne wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh ƙarya ya yi ruwa yake sha sai a ce me kake sha ne sai ta amina da sai ke sha ko kuma budurwar shi ta bugo mishi waya wani na ji roƙoƙo su roƙoƙo su mai zake abin nan ne eh na yana cin biskit ne na naira biyar sai ce wallahi kini shi ne na zabi aka yi mana a gida ko kuma kini shi ne na kaji aka yi mana ko kini shi ne na a halin biskit ne amma waya tana ɗauka ana jin roƙoƙo su roƙoƙo su da akili shi yake ce ce a wani kana cin daɗi na fata an gwar haramun ne me kake sha wani sai ce giya ne shi ma sai ka ɗauka cewa fa kuwa kama ƙala giya yake sha kenan laifin wannan abin da yake laifin shan giya ne sai dai ba za a ce ba a mai haddi ba amma laifin ya zama laifin shan giya giya yake sha shi kenan fa kuwa kama ƙala wa alaikum salam wa ba mallaka ka bane jikinka ba mallaka ka bane na Allah ne bai halatta ba wani yana magana ne dangane da wani technology na zamani da ya zo dangane da sadaukar ko kyautar da gaba in ma kana da rai in ma bayan ka mutu misali kidney kidneys da bahaushe yake kiran su koda a yadda masana suka ce shine guda ɗaya ne yake aiki ɗayan kuma yana nan yana jiran in ɗayan ya samu matsala ne sai shi ya ci gaba to sai Allah madaukakin sarki ya maka guda biyu li hikmatin ma ya'rifuha Allah Allah madaukakin sarki kaɗaitu da hikima amma daga cikin hikimomin da aka gano ita ce wannan da na faɗi an yi maka guda biyu ne a lokaci guda amma ɗaya ne yake aiki ɗayan yana nan da ɗayan ya samu matsala sai ɗayan sai ya karɓa ya ci gaba to sai wani ya samu ruɓewar nashi gaba ɗaya kidneys ɗin ƙogogin shi gaba ɗaya sai su ruɓe sai zama duka jin shi ya rasa ina hukuncin ka je a yanke wannan guda daya sai a dasa mishi tukuna scientifically is possible a kimiyyance likitoci za su iya haka masana za su iya cirewa su dasa mishi kuma ya aiki to amma ko ya halatta kai kai haka bai halatta ba to ni zama haka bai halatta ba ka bayar kyauta ko sadaka ina kuma ga ka sayar ba fahimta jama'a domin lokacin da baka dauka ka bayar to wanda tsawon naka ya samu matsala wanda kake ganin ya rage fa me zai faru sai ka mutu shikenan ka kashe kanka don haka ba naka bane haka nan wanda zai ce in ya mutu a je a cire wata gaba ta jikin shi ko kuma ya bayar da gawar shi a je a rinka wa ɗalibai ainihin practicals waɗanda suke karatun medicine ko makamantan haka bai halatta ba saboda shi jikin ba mallakarka ba ne amma abin da ya zama fadil an hajjata malamai sun ce wannan babu laifi kana iya bayar da shi ko kuma makamancin haka misali gashi ne sai ka aske shi to da ka aske shi yanzu ya zama fudalat ya zama west sai aka samu wani yana buƙatar ya je ya sarrafa shi wani abu da shi matukar ba tsafi zai ko wani abu ba babu laifi za ka yi tattara sai ka bashi haka jini jini ai abu ne wanda yake kana buƙatar shi a jikinka an fahimta to idan har za a cire wani abu a jikinka sai a ga abin da za a cire din nan kana da bukatar shi to bai halatta ba shi yasa ai galibi sai an gwada mutum shi jinin ya wadace shi tukuni ya wadace shi to tun da ya wadace shi to babu laifi in an cire sirinji ɗaya ko kwalba guda ba zai ainihin yi mishi illa ba eh ba zai fishi ba shi ne sai a cire to a wannan halin ya halatta to sai dai dangane da sayar da waɗannan abubuwa ingantacciyar magana shi ne bai halatta ba Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a gobe ma karatun littafin sahihu muslim za mu yi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah